الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aƙidatu ɗahawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'afar al-ɗahawi rahmatullahi alai a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin gabar da malam ya tattauna kan abin da ya shafi akramu ibadillahi inda Allahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu tashi da kan gabar wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi ila akhir ma dhakara al muallif rahimahullahu ta'ala na'am
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمة الله عليه والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نعم والقدر خيره وشره وحلوه ومره نعم من الله تعالى na'am wal iman malam yace wato imani zai yi bayani dangane da abin da ya shafi rukunai na imani yace imani wanda rukunan imani wanda sai da su ne imani na bawa yake tabbata idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunai ɗin to imani na bawa bai tabbata ba malam yace shine al-imanu billahi ba da gaskiya da Allah ya zamanto bawan Allah musulmi ya gaskata da samuwar Allah da kuma kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaɗaita wajen halitta bayansa ga baki ɗaya ba wani wanda ya taimaka mai ya agaza mai da kuma cancantar shi ibada shi kaɗai ya cancanci ibada daga wajen bayin nan nasa da kuma imani da mala'ikai na Allah subhanahu wa ta'ala cewa su ibadun mukramuna ne la ya subiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wato bayi ne waɗanda suke da kwai daraja a wajen Allah ba sa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shishigi su fara yin magana kafin su samu umarni daga Allah ba sa aikata komai sai bayan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma imani da littattafai na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da su akan annabawansa. Wannan duka yana daga cikin takarar na malam wanda ya yi, wannan gabaɗin mun karance ta a baya dama. Wa rusulihi da kuma imani da manzannai na Allah, wato jakadu na Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo su zuwa ga al'ummu domin su bayyana wa al'ummu hanya wanda take mai kyau al'ummu su tafi a kanta. su nuna musu hanya wanda take mai hatsari saboda al'ummu su guje mata. Wal yawmil akhir da kuma imani da rana ta ƙarshe, ita ce rana ta lahira, wanda wannan rana ce wanda a cikinta ne dukkan wani mai aiki a rannan zai ga sakamakon shi zai ga in khairan fa khair wa in sharran fa sharrun. Mun gane kyau, in ya aikata alkhairi to ya ga alkhairi, idan ya aikata kishiyarsa ya ga kishiyarsa. walƙadari khairihi wa sharrihi da kuma imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara zai faru ga bayi na alkhairi ko kuma kishiyarsa, hulwuhi wa murrihi mai daɗinsa da mai ɗacinsa wannan duka ya ci min Allah subhanahu wa ta'ala yana gangarowa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wato waɗannan su ne arkanul iman wato guda shida, wanda alƙur'ani ya zo da su haka kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ta yi bayani a kansu arkanul iman a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum ila qawlihi ta'ala wa ulaika humul muttaqun anan zamu ga arkanul iman guda biyar walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin anan mun samu guda biyar can cikin suratu al-qamar Allah ta'ala ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sai ya zama to mun fitar da arkanul iman a cikin waɗannan surorin guda biyu waɗannan ayoyin guda biyu sai kuma mu ɗauka arkanul iman ya tabbata a cikin hadithu jibril hadithu umar dan khattab wanda yana cikin sahih muslim da kuma hadithin abu huraira wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yace akhbirni anil iman faqala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi mun gane da kyau wato waɗannan sune arkanul iman guda shida to amma imani kamar yadda wato yake cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ma yake alayhi salatu wassalam yace al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman wato yanki yanki na imani mataki mataki na imani sama da 70 da doriya ne kamar yadda kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithin abdullahi ɗan amur ɗan as wanda yana cikin sulhu bukhari mazala ce arba'una khaslatan a'laha manihatul anz ma min amilin ya amalu bi khaslatin min haraja a tsawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu biha aljanna na'am
wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به نعم ونحن مؤمنون بذلك كله mu masu gaskatawa ne masu yin imani ne da Allah da mala'ikai da littattafai da manzannai da ranar lahira da kuma ƙaddara mai kyau ko kishiyarta kullihi baki ɗayansa ba wani daga cikin waɗannan arkanul iman wanda bu mai imani da shi ba saboda adamul iman bi rukunin wahidin ya dullu ala annaka lam tu'min bi baqiyatil arkan rashin imani da rukuni guda daya yana nuni akan baka yi imani da sauran rukunan ba mun gane da kyau la nufarriqu baina ahadin min rusuli malam yace ba ma rarrabewa tsakankanin daya daga cikin jakadu na Allah subhanahu wataala ba ma yin imani da waɗansu daga cikin jakadu na Allah mu ce ba mu yi imani da waɗansu daga cikin jakadu na Allah ba kamar yadda za mu ga cikin fantararru irin cikin yahudawa sun yi imani da annabinsu amma kuma sai suka kafirce da annabi isa alaihi salatu wassalam da ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda kafirce wasu da annabi isa da kafirce wasu da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ƙaryata imaninsu ga annabi isa din saboda annabi isa abin da ya zo da shi yana ɗauke da gaskata annabawan da za su biyo bayan shi to sai zamanto sun kafircewa ma'aiki sun kafircewa annabi isa alaihi salatu wassalam sai kuma ya zamanto sun tashi a tutar babu sun zamanto kafirai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratun nisa Allah ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا wato dukkan wanda zai zamanto yayi imani da wani abu cikin rukunai na imani ko ya gaskata da wani cikin manzannai na Allah ko ya gaskata da wani cikin littattafai na Allah wanda ya saukar amma kuma sai ya kangare wa wani cikin annabawa na Allah ko ya kangare wa wani cikin rukunai na imani ko ya kangare wa wani cikin manzannai na Allah ko ya kangare wa wani cikin littattafai na Allah to imaninsa da wanda bai imani duk ɗaya ba mun gane da kyau saboda kafircewa annabi ɗaya daidai yake da kafircewa annabawa gabaki da za mu ga kuma haka Allah ta'ala ya ta ambata cikin suratul shu'ara wajen kisal annabawa kazzabat qaumu nuhi nil mursalin kazzabat adu nil mursalin kazzabat samudu nil mursalin kazzabat qaumu ludi nil mursalin kazzaba ashabu laikatil mursalin mun gane da kyau za mu ga cewa wannan shine haka kafircewa littafi ɗaya mutum ya ce bai yi imani da attaura ba daidai yake da ya ce bai yi imani da alkur'ani ba saboda alkur'ani ya tabbatar da cewa akwai littafin da aka baiwa annabi musa wanda sunan shi ne attaura akwai littafin da aka baiwa annabi isa sunan shi injila akwai littafin da aka baiwa annabi dawud sunan shi zabur to waɗannan littattafai idan bawa ya kafirce ce bai yadda da cewa akwai wani littafi ba sunan shi zabura wanda aka baiwa annabi dawud ya ce yana da ja a kai ya karyata ayoyi cikin ayoyi na alkur'ani wa ataina dawuda zabura za mu ga cewa akwai wanda take cikin suratul isra akwai wanda take cikin suratul nisa bawa ya karyata ta karyata aya ɗaya daidai take da karyata alkur'ani mun gane da kyau wa nusaddiquhum kulluhum wa kullahum ku wa nusaddiquhum kullahum wato muna gaskata manzannai gabaki ɗayansu alama ja'u bihi kan dukkan abin da suka zo da shi dukkan abin da suka zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na hukunce hukunce da dukkan labaran da suka bada muna gaskata su ɗari bisa ɗari ba mu da tababa da kokonto da shakka kan abin da kowane annabi ya zo da shi ba ma ja iya abin da yanzu za ka ƙudurce a zuciyarka a taura wanda take hannun yahudawa da injila wanda take hannun kiristoti ba ita ce a taurar da annabi isa annabi musa alaihi salatu wasalamu ya bari ba an samu ziyadat ta harifat a cikinta haka injila din ma haka nan akwai abin da babu shi a cikin attaura ta annabi musa wanda suka shigar da shi a yanzu kuma akwai abin da akwai shi a cikin attaura kuma suka shafe shi to shi yasa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci da sahabbai lokacin da ahlul kitabi ya qara'una taurata bil ibraniyyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli islam fa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam la tusaddiqu ahli al-kitabi wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina mun gane da kyau wato lokacin da wato ahlul kitabi suke zawowa cikin sahabbai sai su karanta at-taura da ibraniyanci da yaran da aka saukar da ita sai kuma su ce za su yi wa larabawa tarjamanta da hausa da larabci sai ya zamanto a ciki suna faɗar sarransu ne sai ma ake alayhi salatu wasalam ya ce kada ku gaskata ahlul kitabi cikin dukkan abin da za su faɗa muku kuma kada ku ce ƙarya suke ya abin da za ku faɗa ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar zuwa gare mu da kuma abin da aka saukar zuwa ga annabi Musa da annabi Isa mun gane da kyau qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim mun gane da kyau la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fi suratul baqara kenan idan aka ce alaina alaina sai a ce wan nabiyuna cikin suratul ali imran na'am وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله غفر لهم غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعث ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم أمين وأهل الكبائر ما أبوتا kaba'ir manya-manyan laifuffuka waɗanda suke aikata kaba'ir wato idan aka ce kaba'ir shine laifi wanda ya fi sagira girma amma kuma bai kai shirka ba wannan shi ake ce mai kabira wato haddinsa shine kullu zambi rutiba alaihi haddun aw wa'ada Allah fi fi'lihi bin nar aw khutima lahu bi la'natin aw ghadabin aw tabarra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama min fa'ilihi wannan shine ake cewa wato al-kabira dukkan laifin da ya zamanto an ɗora haddi a kan shi idan bawa ya aikata to ga haddan da za a mai za a mai bulala tamanin za a mai bulala ɗari wani ana ce mai kabira misali shan giya haddansa shi ne bulala tamanin kamar yadda umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya tabbatar a zamaninsa haka ƙazafi mutum ya yi wa mutum ƙazafi na mazinaci ne ko ya yi zina mutumin da bai ji bai gani ba to wannan shi ma kabira ce min kaba'ir haka misali irin haddin da ya zamanto laifin da ya zamanto an ce wannan Allah ta'ala ya la'anci mai aikata wannan laifin irin cin dukiya ta riba kaga riba idan mutum ya ci riba ba a ce a kai shi a mai bulala tamanin ba ba a ce a kai shi a mai bulala ɗari ba amma dai ya tabbata cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama madala ce la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa hadithu jabir ɗan abdullah wanda yana cikin sahihu muslim Dala ya ce Allah ta'ala ya la'anci mai cin dukiyar riba. Haka Allah ta'ala ya la'anci wanda yake akilar riba wa mukilahu wanda zai kawo ya ɗauki ribar ya bada. Haka wanda zai zama to shi ne saktare mai rubuta riba ɗin. Wada ya amshi kaza a gurin wane rana kaza da kaza bayan wata ɗaya zai kawo mai kaza zai ɗora mai kaza kuma a kai. Allah shi ma ya la'ance shi haka kuma waɗanda za su zamanto su ne shaidu wanda a gabansu za a yi ku zamanto ku ne shaidu su ma Allah ya la'ance su maza Allah ce dukkaninsu ɗaya ne mun gane da kyau to kaga wannan kabira ce min al-kaba'ir haka irin abin da ya shafi wato ƙarya kaga ƙarya ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi magana akan ƙarya wa iyyakum wal kadhiba فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حديث عبد الله بن مسعود وندا كسان كسو في سوكا متفق عليه ne amma akwai kasan da muslim ne kadai kadai ta darwaito shi mun gane da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedun ku da ƙarya don ƙariya inda take sadar da mai yinta shi ne fajirci lalata to shi kuma lalata kangarewa ba inda yake kaiwa mai shi sai gidan wuta mutum ba zai gushe ba yana ta ƙarya yana ta ƙirdadan ƙarya cikin zancen shi za a ga wani yana ta ƙarya saboda ya gyara zancen shi kawa ta zancen shi zala ce to ba zai gushe ba yana ta ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaban har dai a rubuta shi cikakken makaryaci ne a wajen Allah subhanahu wataala kafa bilbari isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a da waɗansu daga cikin hadisai ko kuma laifin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya barranta daga aikata daga mai aikata shi mun gane da kyau dukkan laifin da ya zama to manzo Allah ya ce fa ana bari'un mimman fa'ala kaza to wannan shi ma kabira ce min kaba'ir irin abin da ya shafi alhaliqa macen da za ta zamanto ta aske gashinta ko namijin da zai aske gashin shi saboda wata musiba ta faru da shi haka a shaƙa macen da za ta tsaga tufafinta ko namijin da zai tsaga tufafin shi saboda wata musiba ta faru da shi haka a wato asaliƙa wanda take ɗaga muryarta da kururuwa lokacin da musiba ta faru da ita irin makusancinta ya rasu babanta ko mijinta ko yayinta ko kananta ko ɗanta ko wata masoyiyarta ta rasu ta yi ta kururuwa ta daga murya to wannan ita ma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya barranta daga gare ta kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithu abu musa al-ashari Allah ta'ala ya kare yarda da shi eh manzala sallama yake cewa a bari a anna rasul sallama bari a min as-sadiqati wal haliqati wash shaqa sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa laisa minna man daraba al-khuluda wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi dawul jahiliyyati irin abin da ya shafi harkar abin da ya shafi al-gushu a cikin kasuwanci wannan duka ana ce da shi kabira min al-kaba'ir to ahlul kaba'ir masu aikata laifuffuka laifin da ba zai kai mutum ba ya fita daga cikin musulunci shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira na Bukhari da Muslim mazala ya ce ijtanibu sab'al mubiqat qalu wa ma hunna ya rasulullah qala ash-shirku billahi kaga shirka da Allah wannan mai hallakarwa ce kuma ba zancen ta tsamar idan mutum ya mutu yana shirka ga Allah ba shi ba samu ba jara wasihiru ashirku billahi wasihiru wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhfu al-musanati al-mu'minati al-ghafilat wato waɗannan guda bakwai ɗin da ma'aike alaihi salatu wassalam ya zano za mu ga cewa waɗansu an yi alwashin duk wanda ya mutu yana yi ga laifinsa wanda yake mai girma kai waɗansu kuma ga haddinsu ga kuma waɗansu kuma suna ma fitar da mutum daga cikin musulunci mun gane da kyau to wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ma'abuta manya-manyan laifuffuka daga cikin al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke wato suke cin dukiya ta riba ko waɗanda suke zina ko waɗanda suke mashaya giya ne la yukhalladuna finnar yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna ba a dawwamar da su a cikin wuta dukkan murtakibul kabira ma lam yastahillaha la yukhalladu finnar dukkan bai aikata laifi mai girma cikin laifuffuka manya manya matukar bai halitta wannan laifin ba ba a dawwamar da shi a cikin wuta amma idan ya zamanto murtakibul kabira a hallaha ya halitta ta wannan kuma hukuncinsa daban ne ya sha bambamu da wanda yake aikata kabira saboda yanzu mutumin da ya zamanto ya ɗauki abin da na Allah ne ya baiwa kanshi hukuncinsa shine mai yayi ridda mun gane da cewa qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun wato lokacin da bawa zai aikata laifi babba daga cikin manya-manyan laifuffuka wannan baya fitar da shi daga cikin musulunci matukar bai halitta wannan laifin ba amma inda zai halitta shi ya ce shi yana ganin cewa dukiya ta riba da dukiya ta kasuwanci din she'un wahid ne man gane da kyau kaga sai Allah ta'ala ya ce ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim man gane da kyau saboda lokacin da bawa ya halatta cin dukiyar riba ya sha bambamu da wanda yake cin dukiyar riba mun gane idza matu wa hum muwahhidun idan dai suka mutu suka koma ga Allah alhali suna masu ta Allah ta'ala da bauta lokacin da waɗanda suke aikata manya-manyan laifuffuka in suka mutu suka koma ga Allah suna da tauhidi ba wai sun fita daga musulunci ba ba za su dawo a cikin wuta ba saboda komin kankantar alkhairi da bawa yake da to ba zai dawoma a cikin wuta ba wa in lam yakunu ta'ibin malam yace ko da su tuba ba ko da su tuba ba ba za su dawoma a cikin wuta ba mutumin da ka san mashayin giya ne har ma ya mutu ya koma ga Allah bai tuba ba daga shanta bai daina shanta ba la Allah ma kuma inda ma ya mutu a inda yake mankas din da ya mutu to ba za ka ce ba kawai dan wuta ne har abada mun gane da kyau na'am ana aje shi ajiye na la ahtaju ne mallam blazu wani dan giyan da kuma shi baya sallah giyan ya sa har ya zama ya daina sallah akwai dan giyan shi ko sallah bai kwata kwata yawa to ita kuma sallah ai malamai sun yi sabani kan wanda yake tarikus salati ne akwai malaman da suke ganin cewa tarikus salati kafiru saboda manzana sallama ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkar salati hadithin jabir ɗan abdullahi wanda yana cikin sayo muslim sannan kuma hadithin buraida wanda yana cikin sunan na abi dawud da waɗansu daga cikin littattafai manzala ce al'ahadun ladi bainana wa bainahum sala faman taraka ha faqad kafar ban gane da kyau to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa tarikus salati kala biyu ne ban gane da kyau akwai man taraka ha jahadan laha wannan huwa kafirun akwai kuma man taraka ha tahawunan mun gane da kyau shi wannan layu kaffar mun gane da kyau saboda idan muka kallaci hadisai za mu ga akwai hadisin ubada ibn samit wanda yana cikin sunan abi daud wanda ma yake alaihi salatu wassalam yace khamsu salawatin yaftaradu hunna allah ta'ala ala ibadi man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna kana lahu 'ala Allahi ahadun an yudkhilahu al-janna نعم
wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahadun in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu mun gane da kyau to yana daga cikin dalilai wanda al-Imam Malik Imam Darul Hijra Abu Abdullahi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani ra'sul mutqinin wa kabirul mutathabbitin rahmatullahi alayhi ya kafa hujja akan cewa tarikus salati ba kafiri bane sai dai in ya zama to yana mai musan wajibcinta wa man aqarra بوجوبها وامتنع من فعله من فعلها فلا يكفر من gane da kyau to wannan shine abin da yake ina ga rubuce cikin littattafai na malikiya in muka roka tun daga littafin iziya wajen abin da ya shafi hukumu tariki salati mu zo risala mu zo kuma sauran littattafai na malikiya za mu ga cewa wannan shine akwai man tarakaha jahadan laha da kuma man tarakaha tahawuna wanda ya barta tahawunan wannan yudfanu fi maqabiril muslimin wala yusalli alaihi al-imam al-fadil sai a kyale shi da yan tasha su mai sallah magana da kyau to wannan shine amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ya fita daga cikin musulunci saboda hadisan da suka kafa hujja da su a irin hadisin Jabir da hadisin Buraida wanda yana cikin sunan ba'da alla qawlaha arifina mu'minin wato koda ba su kasance sun tuba ba daga wannan laifi mai girma da suka aikata ko da suke aikatawa a gidan duniya kuma suka mutu a kan shi bayan sun haɗu da Allah arifi na mu'minina wato suna masu sanin haƙƙin Allah ta'ala kuma suna masu imani da Allah a wannan waɗansu daga cikin malamai irin su a sheikh salul fozan Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya ya ce a nan yadda ya kamata ya zo shi da ba da Allah ƙaunar ta'ala muwahidina ya fi ya ce arifi na mu'minina yanda ya fara a baya dinnan wahum muwahhiduna to ya ce muwahhidina din bayan sun haɗu da Allah ta'ala suna masu kaɗaita shi da bauta din ba sa shirka to wannan ba za su dawoma ba wahum fi mashi'atihi wa hukumihi wato su ahlul kaba'ir suna cikin ƙarƙashin mashi'a ta Allah so na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hukunci na Allah insha Allahu ghafara lahum wa afa anhum bi fadlihi idan Allah ta'ala ya so zai gafarta musu wannan laifin nasu da suka aikata kabira din minal kaba'ir ko kaba'ir din da suka aikata ya yafe musu bi fadlihi da fadlasa ya shigar da su aljanna kama zakara azza wa jalla fi kitabi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya buwaye ya girmama ya ambata a cikin alqur'anin sa yace wa yaghfiru ba duna zalika liman yasha'u wato Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta wa dukkan mutumin da ya aikata wani laifi ya haɗu da shi wanda laifin bai kai girman shirka ba amma ga wanda Allah ta'ala ya so akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mai laifinsa ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba cikin bayinsa akwai kuma wanda idan bai tuwo ba daga laifin da yake aikatawa idan ya haɗu da Allah to sai a shigar da shi a wuta gwalgwadon laifinsa a azabtar da shi a cikin wuta sai kuma a fitar da shi a shigar da shi aljanna mun gane da kyau wannan shine abin da nassosi na shari'a suke tabbatarwa ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithun ubada ibn samit Allah ta'ala ya kare da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatu min ashabi bai'uni ala alla tushriku billahi shay'an wala tasriqu ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم للبخاد ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولهما ولا تعصوا في معروف وفي رواية وقارأ آية النساء ولهما ألا يشركن ألا يشركن بالله شيئا ولهما فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوجب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء فعنه وإن شاء عذبه وفي رواة ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك عبادة ابن الصامت يتي حقيقة ما يتي صلى الله عليه وآله وسلم يا فدا أجيفا شي أكوي جماعة شتا صحبي يتي كويم مبايع أما sharuɗa shi ne ala Allah cirku billahi shan akan kada ku haɗa bautar wani da Allah wala ta zina kada ku yi zina wala ta sirku kada ku yi sata wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku wal bukhari wala ta'tu bi butanin kada ku zo da kiran ƙarya wanda taftarunahu baina aydikum wa arjulikum da za ku kirkire shi tsakankanin hannayenku da kafafuwanku shine da wala ta'su fi ma'rufin sannan kuma kada ku saba cikin umarni da aka ba ku kyakkyawa aiki kyakkyawa da aka umarce ku da ku je ku aikata kada ku yi kada ku aikata sai kuma ya ce alaihi salatu wassalamu a cikin wata riwaya kamar da yake cikin sunan wato sayo muslim sai manzo Allah ya karanta ayar da wato take magana akan mubaya'a ta mata ta cikin suratul mumtahana ko mumtahina mun gane ke ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala alla yushrikina billahi shay'an wala yasriqna wala yasnina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi butanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya cika daga cikin ku yazo da waɗannan abubuwan kamar yadda aka gaya mai ya kiyaye su bai zo da su ba to fa ajruhu ala Allah ladan shi yana wajen Allah Allah subhanahu wataala shi zai doki bashi lada zai shigar da shi aljanna wa man asaba min zalika shay'an fa ujiba fi dunya fa huwa kafaratu la dukkan wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka hana shi aka ja mai kunne kada ya aikata an ce mai kada ya zina sai ya zina an ce mai kada ya sata sai ya sata an ce kada ya kashe wani sai ya kashe wani fa uqiba fi dunya sai aka mai uquba a wannan gida na duniya ya sha giya aka mai bulala 80 yayi zina ba shi da aure aka mai bulala 100 ya shanye yayi sata abin da ya sata kuma ya dace da a yanke bai hannu aka yanke bai ya hakura to wannan fa huwa kafaratullah kafara ce a gare shi ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله dukkan wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa sannan kuma sai Allah ta'ala ya rufa mai asiri Allah bai fallasa shi ba ya zama to ya ci gaba da aikata abubuwan shi irin ya ci riba ya yi kaza ya yi kaza fa huwa ila Allah to lamarin sa wannan yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a afa anhu wa in sha'a azabahu idan Allah ta'ala ya ga dama zai yafe mishi ya kau da kai ya ce ya yafe mai saboda wani aiki na alkhairi da wannan bawan ya aikata wa in sha azabahu idan kuma Allah ta'ala ya so sai ya azabtar da shi wannan ganin damar Allah ne kenan tahtal mashi'a la naqba'u lahu bin nari aw bid dawami fin nari mun gane da kyau ba za ka ce ba duk wanda ya mutu yana saban Allah yana cikin wuta a'a akwai waɗanda za su mutu suna sabon Allah amma kuma Allah ta'ala ya ga wani aikinsu na alkhairi ta dalilin wannan aikin na alkhairi ɗan kaɗan da suka aikata Allah ta'ala ya gafarta musu la ta haƙiran na minal ma'arufi shay'an walau an talaka a haka bi wajihin ɓarkin hadithin abu dar wanda yana cikin sahihu muslim kada ka rena alkhairin da za ka yi wa ɗan uwanka ko da ka haɗu da ɗan uwanka ne da fuska wanda take sakekkiya la'alla wannan mai aikata laifi din akwai wani aiki na alkhairi da ya aikata wanda la yudqi lahu bala bai ma damu da shi ba lokacin da ya aikata wannan alheri ya ga wani miskini zai wuce ce kai ya kai dauki ruwa dan dala jira ya bashi ya sha bai ma yi tunani da cewa wannan alherin da ya ba zai shigar da shi aljanna to amma kuma Allah ta'ala ya ga zuciyar shi da kuma kyakkyawar niyyar shi ta Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna ta dalilin wannan mun gane wa in sha azabahum fin nari bi adalhi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama azabahum fin nari ku kawo shi da Allah da Allah ya haƙuri ai ma na saba da wannan wani lokacin a ɗaki in aka ɗauke wuta ma ina fi jin daɗi na'am wa in sha'a azabahum idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama azabahum yana azabtar da su sai ya azabtar da su finnari a cikin wuta bi adalihi wannan kuma da adalci na Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su ne gwalgwadon laifuffukan nasu bayan haka sun mayu khurijuhum minha sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da su daga cikin wuta bi rahmatihi da rahamarsa sai ya fitar da su daga cikin wuta da rahamarsa wa shafa'ati shafi'ina min ahli ta'ati da kuma ceton masu ceto daga cikin waɗanda suke mishi biyayya saboda bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna kamar da hadithin abu sa'idin al-khudri wanda yana cikin bukhari da muslim ya tabbatar yan aljanna za su ce ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa limuslimina wa yahujjuna yan aljanna za su ce ya Allah akwai yan umu wanda ka bar su a cikin wuta kuma muna sallah tare da su muna azumi tare da su muna ibadar hajji tare da su mun gane da kin bai da abu bai da abu mun gane da kyau za su ce ya Allah ‘yan uwanmu muna sallah tare da su muna azumi tare da su muna ibadar hajji tare da su amma yanzu bin maganin su a cikin aljanna suna cikin wuta Allah ta'ala zai ce izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhriju ku tafi duk wanda kuka gani a cikin wuta a cikin zuciyar shi akwai gwargwadon dinari ɗaya na imani ku fitar da shi daga cikin wuta fatu haramu suwaruhum alan nar sai a haramta fuskokinsu jikinsu ga baki ɗaya daga wuta wuta ba za ta taba su ba za su shiga sulalumo sulalumo sulalumo duk wanda ya zamanto a cikin zuciyar shi akwai gwargwadon mitkalu dinarin sai a fitar da shi sai su dawo su ce ya rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana bi bumbar kowa ba cikin wanda ka umarce mu da mu fitar da su shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju ku je kuma yanzu ba dinari ɗaya ba duk wanda kuka samu a cikin zuciyar shi akwai rabin dinari na imani ku fitar da shi fa ya'tunahum wa ba'dhum qad ghaba fi an-nari ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi za su je musu waɗansu sun bace cikin wuta zuwa kwabrinsa wani zuwa wato kafafuwansa su fitar da waɗanda suka dace wanda Allah ta'ala ya ba su dama su ce ta sai su dawo su ce ya rabbi lamna zarfiha ahadan mimman amartana bi ai ba wanda kuma muka bari cikin wanda ka umarce mu da mu fitar da shi da ce idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imanin fa akhriju ku je duk wanda kuka samu a cikin zuciyar shi gwalgwadon ƙwayar zarra ta imani ku fitar da shi shikenan a wannan lokacin ne za su tafi su fitar da su gabaki ɗaya su ce ya rabbi lamna zarfiha khairan ba wani alkhairi wanda muka bari wanda fitar da su ba a cikin wata riwaya ta muslim za su ce amma ahlun narin ladina ahluha fa innahum la yamutuna fiha wala yahyun amma yan wuta wanda su tasu ce dama wuta saboda sun mutu a wannan gida na duniya ba akan tauhidi ba suna shirka da sauransu su waɗannan ba sa mutuwa a cikin wuta suna nan dare da rana da kowane lokaci suna ta shan azaba mun gane da kyau Allahumma amin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda da shi marawacin hadisi ne yace fa in lam tusaddiquni faqra'u inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima mun gane da kyau na'am thumma yab'athuhum ila jannatihi sannan kuma sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya aika su zuwa aljannarsa shikenan sai ya ce to bayan wannan fayashfa'un nabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minun fayaqulu al jabbaru baqiyat shafa'ati fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwaman wal muslimin fi ruwati minan nar qad mutahishun fayalqawna bi naharin wa qala lahu ma'ul hayat ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin ruwa ta muslim je thumma ja'a bihim baba'ira baba'ira fabuthu ala anharil janna thumma qila ya ahlal jannati afidu alaihim wato za a zo da su jama'a jama'a a watsa su a cikin wata wato korama ta aljanna sai a ce kuma 'yan aljanna ko kuma ku yi ta zuba musu ruwa ku yi ta kwarara musu ruwa su wanku da kyau sai ya zama to duk wannan gawayi din da suka zama baki kirin din nan da suka yi ya tafi yanzu sun zama to fi a hasanil wajhi sai kuma a fitar da su waje ja'alu fi raqabihim al-khawatiyim fa yadkhuluna al-janna fa yaqulu ahlul jannati ha'ula'i utaqa'ur rahman أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه من قال ده كم أنا تكلم بخاري ده مسلم حديث عبد الله أبو سعيد الخدري الله تعالى قال دارش وذلك يتي تدليلا حقا بأن الله تعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى tawalla ahla ma'rifatihi shine zai yajibinci lamarin ma'abuta sanin shi dukkan waɗanda suka san Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala shine yake jibintar lamarin su walam yaj'aluhum fi ad-daraini ka ahli nukratihi Allah ta'ala bai sanya waɗanda suka san shi ba a gida na duniya da na lahira kaman wanda ba su san shi ba wanda suka yi musan shi wanda ba su yi aiki yanda ya dace ba alladina khabu min hidayatihi wanda suka tabe daga shiriya ta Allah subhanahu wataala walam yanalu min wilayati ba su samu ba komai daga wato jibintar lamari na jibintar Allah subhanahu wataala wanda Allah ta'ala bai jibinci lamarin su ba kenan Allahumma ya waliyal islam ya Allah ya wato ma'abucin musulunci wa ahalihi da kuma ma'abuta musulunci din ya majibincin musulunci da kuma ma'abuta musulunci sune musulmai sabbitna alal islam ya Allah ka tabbatar da mu akan musulunci hatta nalqaka bihi har dai mu haɗu da kai muna tare da wato wannan musulunci din wato yana daga cikin wato gurare masu kyawo wanda malam ya amfani da su wajen kalmomin nan Allahumma ya waliyal islam wa ahlihi thabbitna ala al-islam hatta nalqaka bi saboda al-qulubu kulluha bayna isba'ain min asabi ar-rahman yusarrifuhu haythu sha man gane da kyau zukata na bayin Allah gabaki da kankanin yatsuna guda biyu suke daga yatsotsi na Allah subhanahu wataala kuma yana jujjuya su yanda ya ga dama shine mazala ce Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika hadithan amr ya abdullah ibn amr ibn al-as wanda yana cikin sahih muslim نعم ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة wato muna ganin yana daga cikin abin da yake aƙida ta ahlus sunna shine kudircewa yin sallah yin sallah a bayan dukkan shugaba wanda yake adali shugaba na kirki da kuma shugaba wanda yake mutumin banza shugaba na kirki wanda hammansa shine al'ummarsa ta ci gaba ya zamanto ta bauta wa Allah ta'ala ala basiratin ya kula da bangaren aƙidata da bangaren wato furu'a da sauransu haka shugaba wanda yake azzalimi addini na musulunci bai ba da damar a yi mai tawaye ba min ahli alqiblati daga cikin ma'abuta alqibla waɗanda suke kallon alqibla suke sallah to muna ganin za a yi sallah a bayan shi ba za a yi mai tawaye ba wa alaman mata minhum sannan kuma wa naras salata alaman mata minhum muna ganin wato yin sallah ga dukkan wanda ya mutu daga cikin ahlul qibla ko da bai aikata kabira ne min alkaba'ir man gane da kyau wato wannan gaba din wato mas'ala biyu ce tattauna a kanta mas'alar adamul khuruj adal a'imma shine rashin fita daga shugabanni daga yi wa shugabanni ba'a shugaba duk yanda yake in mai kyau ne dama kaga falata sal'anu idan ya zamanto shugaba ba adali ba ne ba mutumin kirki ba ne azzalimi ne matuƙar bai yi umarni da mummunan aiki ba to za ka yi sallah a bayansa mun gane da kyau kamar yadda a Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda asar ne yana cikin Sahih Bukhari asar na Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar ya shiga wajen Usman dan Affan yace innaka imamu ammatin ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس الصلاة فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم من قال لك صلى إتاتي ما في كاوان أبن دا متان يسكي أي كتاوى لوكتن دا أكا سكا عثمان دا أفانا تكين wato aka saka mai takunkumi ba shiga ba fita yana cikin gida aka killace shi to sai zamanto wanda yake yi wa musulmai jagoranci a wannan lokacin imamu fitnatin ne adibin khair ya ce utman dan fani wani taharraj kuma muna jin kunci a cikin zuciyar mu ya za a yi a ce wanda zai jagorance mu ba mafi alkhairi cikin mu bane ba mutumin kirki bane zai jagorance mu utman dan fani ya ce as-salatu ahsanu ma ya'malu nas sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa fa idza ahsana an-nasu as-salata fa ahsin ma'ahum idan mutane suka kyautata sallah kai ma ka kyautata tare da su amma idan suka munana iya abin da zaka yi shine ka guji munanawar ta su amma kada ka zare hannu daga yi musu ba ga da kyau a lokacin Usman dan Affan an saka shi cikin wato Allah ya kare da shi an saka shi cikin takunkumi din nan sai zamanto yan ta'adda sun yi ta iya yadda suka ga dama wajen abin da ya shafi shugabanci kuma daga ƙarshe suka kashe shi kamar yadda kisosu suna cikin kutubu siyar waɗansu kuma suna cikin bukhari da muslim waɗansu cikin sauran kutubu suna wala sai kuma sallah ga dukkan wanda ya mutu daga cikin ahlul qibla dukkan wanda ya mutu cikin musulmai to za a yi mai sallah sai dai kamar yadda malamai sun kasa abubuwa idan ya zamanto mutumin banza ne ya mutu to ba a so limami wanda yake yi wa sauran mutane limanci ya yi mashi limanci ba a diba wani wani ɗan tasha-tasha sai a ce shi zai zama to limami a sallar gawar wani saboda ba don komai ba saboda masu irin wannan aikin su wa azantu wani ya ce kai wani hudu ya mutu a wilo ya mashi limanci wa ya yi mashi sallawa su zai kai shi kuma zaka bude shi to kaga ya ce in ya yarda mutu akan wannan halin shi ma ya ce kuma yana awilo ne zai zama to limamin gawo shi ai akwai matsala to wannan shine kamar yadda malamai suka fada aya kamar yadda malamai suka fada saboda ana dukan gawa dan mai rai ya ji tsoro mun gane da kyau idan ya zamanto in mutumin banza ya mutu akan lalata shi kuma za a ce limamin da yake yi wa malamai da masoya Allah sallah shi zai mai sallah sai ya zamanto a ciki babu wani bambanci shine irin abin da ya shafi alladhi qatala nafsahu limami ba zai mai sallah ba sai ya zamanto an saka wani cikin yaku bayi a ce ya je shi ya jagoranci sallah haka mutumin da ya alladhi qatalahu al-imam fi haddin haka da limami ba zai mai sallah ba wannan limami din mutumin da a haddi ne a kashe shi irin misali mutumin da ya zane yana da aure hukuncinsa shine arrajum ko to idan aka jefe shi bayan ya mutu shi limamin ba zai mai sallah ba kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai yi wa ma'iz ibn asla ma'iz ibn malik al-aslami sallah kamar yadda yake cikin sunan abi dawud hadisin abu barzat al-aslami da hadisin jabir dan dan abdullahi abu barzat al-aslami yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yusalli ala ma'iz ibn malik wa lam yanha 'an salati alaihi shi bai yi wa ma'iz ibn malik sallah ba amma kuma bai ce kar a mai ba mun gane da kyau to haka duk wanda ya zama to ya yi mutuwa irin mutuwar da ba a so ba wa ya yi ta irin wannan mutuwa din to sai ya zama to limami ya kame daga yi mai sallah sai a diba waɗansu wanda suka dace su je su mai sallah mun gane da kyau wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran sannan kuma ba ma saukar da wani daga cikinsu ɗaya daga cikin bayin Allah ba ma saukar da shi aljanna ko wuta ɗaya daga cikin bayin Allah na gari idan ya mutu mu ce kai tsaye yanzu da ja an huce da shi aljanna yana aljanna ko shakka karka yana aljanna ba ma wannan haka kuma ba ma cewa wane saboda ya mutu cikin mumine amma ya mutu akan hali wanda yake mumuni mu ce da ja an huce da shi wuta kai ai wannan su ba irin wanda za a tsaya bane ma ai sai fa sai gare su kaga wannan dama wannan misala ce wanda ya ya ya tattauna akan ta a baya mun gane da kyau wala na shahadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin sannan kuma ba ma yin shaida akan dukkan waɗanda suke ahlul qibla ne da kufrin da kafirci mu ce sun kafirta sun fita daga musulunci wala bi shirkin ko mu ce sun hada bautar wani da Allah wala bi nifaqin ko mu ce mutanen banza ne munafikai ne ma lam yadhhar minhum shay'un min zalika matukar dai wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata bai bayyana ba daga gare su waɗannan mutanen idan musulmi ne al'asulu fil musulmi shine al'adala asali a cikin musulmi shine adala da kuma husnul zanni kyautata zato ga bawa ya zamanto kana yi wa ɗan uwanka musulmi kyakkyawan zato to kuma sai in ya zamanto wani abu daga cikin imma abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci ya bayyana daga wannan musulmi din kuma ka yi mai bayani dalla dalla ba wani tawili cikin maganarka ka mai bayani ka ka mai aya ka ka mai hadisi ya ce to yana kan wannan ra'ayi din to shikenan yanzu ata bima yujibu kufrahu ya zo da abin da yake wajibta kafircin sa mun gane da kyau to yanzu haka bangaren shirka mutumin da yake musulmi ne al'asulu shine ka kyautata mai zato kada ka ce mushriki ne sai dai in ya bayyana a gare ka cewa ya zo da abin da yake wajibta shirkata shi ya zo da abin da yake wajibta a ambace shi da mushriki din kuma bayan ka mai bayani ka kawar mai da dukkan wata kura wanda take karkada a kan shi to bayan ya amsa cewa ya yadda cewa wannan ayar da ka kawo gashi ka kawo mai maganar Abdullahi dan Abbas akai ka kawo mai maganar Ali ibn Abi Talib akai ka kawo mai maganar Abdullahi dan Mas'ud da sauran sahabbai na ma'aiki ka kawo mai maganar tabi'ai ka kawo mai maganar waɗannan al'a'imma din nan guda hudu amma duk da haka yace shi hotun da dai malamin sa baya kan wannan ra'ayi da ka faɗa ra'ayinka ne ka faɗa to shi ma ka bar shi da ra'ayinsa to bayan da ka iya ka ce to ba kai bane ka dora mai kalma din takabulasar din gashi dan malamai ne suka dora mai kuma su ma sun jingine da alkitabu sunna mun gane da kyau haka ne munafirci ba ka cewa wane munafiki ne sai in yayi abin da yake tabbatar maka cewa munafiki din ne musulmi asali shine ya zama to ka kyautata bai da to ba munafiki bane to amma in ya zama ya zo da wani abin da yana nuni akan munafirci dama nifa'an nifaq shine ya zama to mutum abin da yake cikin zuciyar shi sabanin abin da yake bakin sa ne zai zauna tare da ku daga baki yana tare da ku amma shi kuma zuciyar shi cike take da kyamar ku kullum in yazo ya zauna a cikin ku famar shi ya ji wani abu wanda zai raba kanku shi kuma ya ƙara yayatawa ya ƙara yadawa shikenan ya zamanto dan leƙen asiri mai zagon ƙasa to wanda munafiki kenan a wancan lokacin su ne zindiki kenan zindiki alladhi yusirru al-kufra wa yajharu al-islam wanda yake ɓoyewa kafirci ya bayyana musulunci ana munafiki kenan mun gane da kyau wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala muna barin dukkan abin da suka ɓoye a cikin zuciyarsu muna barin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda kuma haka Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi ya faɗa kamar yadda athar din yana cikin Bukhari ce innan nasu yukhaduna bil wahyi ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'a وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه على سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة نعم نعم
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا نن- ولا ننزع يدا من طاعتهم نعم ونرى طاعتهم من طاعة الله ج- عز وجل ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة